da farko ina ƙara neman afuwa a gurin malam da gurin sauran ɗaukacin malamai bisa wannan takarda da aka bani mai suna wane ne ahalis sunna saboda larurar kasancewa na ɗau dogon lokaci ina karɓar ta'aziyya daga masu zuwa kusa da nesa bai ba ni dama na rubuta komai ba akan wannan takarda wannan ita ce gaskiya tsakani ga Allah to amma hafiz aminu yusuf nuhu Allah ya saka mashi da alkhairi ganin wannan ɗawainiya sai ya nemi izini na ya ce to tun da haka ne malam me zai sa ba za ka turo mana kwafin littafin nan da ka taɓa yi ba wanda ka raɗa ma suna salafiya wacce ya ce sai mu shigar da shi cikin kundin tsarin abinda za a miƙawa mutane in Allah ya baka iko ka rubuto wani abu fa ni'ima in ma baka rubuta ba to abinda Allah ya baka iko ka karanta a wannan littafin inda ka tsaya saura kowa sai ya je ya karanta a gida ta wannan dalili muka turo mai littafin shine ya buga kuma yana nan a hannayenku to amma duk da haka daga jiya zuwa yau duk da kuna jin yadda muryata take na yi ƙoƙarin in ɗan kalaci abinda zan karanta bayan abinda ke cikin littafin in an dubi muƙaddamar littafin inda aka ce matashiya sai na ce zuwa ga mai girma ɗan uwa ɗalibin ilimi assalamu alaikum bayan haka na rubuta maka wannan matashiya ne don sanar da kai dalilin da ya sa na rubuta wannan ɗan littafi da na raɗa masuna salafiya wacce sai na sa kwashin mark wato alamar tambaya akwai wani ɗan uwa da yake da shauƙin sauraren wa'azuzzukan malaman sunna to wata rana ya zo wani gidan sayar da man fetur sai ya saurari kasadin wa'azin wani babban malami mai kira akan sunna sai ya tsaya ya saya daga wajen mai sayarwa don ya sanya ya ji to da ya saya ya sanya kasadin wa'azin ya ji kuma ji ya ji ire-iren lafuzan da ke fitowa daga bakin wannan malamin sai mamaki domin a cikin kasar ɗin har ma lamin yana kama sunan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna yana yi mata bita da kulli haɗe da kalmomi na ɓatanci kuma malamin yana nuna su su ne salafiya babu ruwansu da kowace ƙungiya kuma babu ruwansu da kowane littafi na magabata su abinda suka riƙe kaɗai shine kitabu wa sunna duk abinda yake ba su ba su babu ruwansu da shi to a lokacin da wannan ɗan uwa ya saurari ire-iren waɗannan ra'ayoyi da ya ji shine abin ya ba shi mamaki musamman ma da ya yi la'akari da irin faɗi tashin da malaman ƙungiyar izala suka yi tsawon shekaru ana ta gwagwarmaya domin a lokacin da aka fara wa'azi a ƙasar nan manyan malamai manyan malaman da sheik abubakar mahamud gumi ya fara rigima da su asalin maganar fa akan taimama ne da alwala a wancan lokacin mutum yana cikin ruwa yana kamun kifi amma da zarar lokacin sallah ya yi sai ya fito daga cikin ruwa ya dawo kan tudu ya bugi ƙasa ya yi taimama ya yi sallah ko kuma liman a masallaci ranar juma'a sai fito daga gidan shi babu alwala sai ya iso masallaci sai ya yi taimama ya shiga masallaci ya yi ma jama'a limanci alhali ga ruwa a gari ga ruwa a harabar masallaci ga ruwa a gidan shi to a lokacin da marigayi shek abubakar mahamud gumi ya ga halin da musulmi suke ciki a ƙasa shine ya fara wa'azi akan mahimmancin alwala kafin fara sallah kuma ya ci gaba da faɗawa musulmi cewa wanda duk ya yi sallah babu alwala da gangan to ya kafirta wannan bagana da na ɗauko na faɗi wata rana marigayi sheik abubakar mahamud gumi ya taɓa gaya mana wani asar a lokacin yana maru yana karantarwa a daidai lokacin suna tare da malam aminu kano da malam sa'adu zungur ga 'yan nehun siyasa ga ɗan nehun addini in na ce ɗan nehun addini ina nufin wanda yake so a yi komai kamar yadda Allah ya ce da yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka karantar. Mala bakar gumi ya ce sai ya zamanto shi limamin maru na wannan lokacin taimama yake yi ranar juma'a ya shiga masallaci ya yi masu sallah. Mala bakar Mahmud gumi ya ce wata rana ya ɗauko mai littafin ahalari. ya nuna mashi inda mai ahalar ya ce wa man salla bi gairi wudu'in amidan fa huwa kafirun amma duk da haka limamin nan bai canza ba ya ce ya sake ɗauko wani babi a risala ya nuna mai amma bai bari ba mala bakar gumi ya ce to da yake ni ne malamin addini ya ce wata juma'a sai na tsara ɗalibai a secondary school muka ƙi fitowa mu zo masallacin juma'a sai na jagorance su muka yi sallah a makaranta to da wannan ya faru sai aka kai ƙarar sheik abubakar mahamud gumi ministry of education da ke sokoto cewa malam abubakar mahamud gumi yana so ya raba kan mutane ɗaliban secondary school waɗanda aka saba ganin siyo layi su fito su zo masallacin juma'a da fararen kaya yau an wayi gari juma'a biyu kenan ya hana su zuwa masallaci malam bakar gumi ya ce sai aka naɗo wasu kwamiti tare da a ƙarƙashin jagorancin wani bature daga ministry of education don a zo a tuhume shi me yasa ya yi wannan mala bakar mahamud gumi ya ce da na gaba ture ne kuma ba musulmi ba ne na gaba abin da ya haɗa shi da addinin mu sai na ba shi amsa na ce abin da ya sa ne haka wa'innan yara na koyar da su karatu ne tiyori kuma ina so in koyar da su faratikal a aikace baturan nan da ya ji wannan amsa daga gurin sheik abubakar mahamud gumi ya ce yes yes you are right wato abinda kai ya yi daidai sai wa'innan kwamiti suka yi kyakkyawar recommendation akan marigayi sheik abubakar mahamud gumi suka kai ministry of education to da fadar sarkin musulmi a wancan lokacin suka gaba su samu abin da suke so ba sai suka sake naɗo kwamiti na biyu mala bakar gume ce a ƙarƙashin jagorancin wan shehu aliyu shagari da aka zo sai mala bakar gume ya ɗauko masu littattafai ya ɗauko ahalari ya ɗauko risala ya nuna masu ba ya halatta a yi sallah ba da alwala ba matuƙar akwai ruwa saboda haka ya karanta masu inda mai ahalari ya ce wa man salla bi gairu wudu'in amidan fahuwa kafirun to anan aka kira limamin gari ya tabbatar da cewa daga yau zai ci gaba da yin alwala in zai zo masallaci mana abakar gumi ya saki ɗalibai ranar juma'a suka taho masallacin juma'a malam aminu kano sai ya ce wa malam abakar gumi ya ce to kasan abin da za a yi bari ni in je in tsaya kusa da inda liman ɗin ke shiga idan na ga ya yi taimama in ku ɗalibai kuka ji na ce bai bari ba to kowa ya tashi ya bar gurin don haka aka zo masallaci kowa ya shiga masallaci ɗalibai ma sun shiga mana aminu kano yana kusa da inda liman zai shiga masallaci liman yana zuwa sai ya ce mama ya shiga masallaci sai mana aminu kano ya ɗaga sauti ya ce bai bari ba kan wannan dalili duk ɗalibai suka ruga da gudu suka koma makaranta to wannan ita ce rigimar farko da marigayi a sheik abubakar mahamud gumi ya fara yi a najeriya da malaman ƙasan nan a wannan lokacin mutum yana cikin ruwa yana kamun kifi amma da zarar lokacin sallah ya yi sai ya fito daga cikin ruwa ya dawo kan tudu ya bugi ƙasa ya yi taimama ya yi sallah ko kuma liman a masallaci ranar juma'a sai ya fito daga gidan shi babu alwala sai ya iso masallaci sai ya yi taimama ya shiga masallaci ya yi ma jama'a limanci alhali ga ruwa a gari ga ruwa a harabar masallaci to a lokacin da marigayi sheik abubakar mahamud gumi ya ga halin da musulmi suke ciki a ƙasa shine ya fara wa'azi akan mahimmancin alwala kafin fara sallah kuma ya ci gaba da faɗa ma musulmi cewa wanda duk ya yi sallah babu alwala da gangan to ya kafirta to akan wannan maganar nefa aka yi ta tarurruka da manyan malaman ƙasar nan cewa malam abubakar mahamud gumi yana kafirta mutane yana kafirta mutane malam ya ce a'a ai wannan magana da na faɗi ba ni na ƙaga ta ba ni ma cikin littafin ahalari na gani a inda malamin yake cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun to wannan yanayi shine halin da shine halin da aka samu kasan nan a ciki sai ka tarar da musulmi sune yan bori ga tsafe-tsafe ga camfe-camfe ga bayyanar waliyan ƙarya mutum ya fito ya zo ya naɗa naɗi ya zo ya ɗauko ɗan kore su riƙa damfaran mutane idan suka shiga cikin masallaci ya miƙe shi wannan ɗan damfara ko ko ɗan kore sai wannan waliyin ƙarya ya miƙe ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya maƙala murya sai wannan ɗan koren nashi ce shehi ya gaishe ku ya ce Allah ya maku albarka kuma dukanku ‘yan aljanna ne, in ya sake yin larabci, innahu yuridu an yaji da kalansuwatan wahidatan min kullu wahidin minku, sai wannan ɗan koren ya ce shehi yana so kowa daga cikinku ya ba shi ƙube guda ɗaya fi sabilin lahi. To, don kana da ƙube guda goma don ka ɗau guda ɗaya ka ba shehi me zai dame ka nan da nan sai shehi ya tara ƙubi aƙalla guda ɗari biyu a je a haɗa a wanke shehi ya sayar ya sa wa'innan kuɗaɗe a cikin ajiyun shi aka wayi gari ga waliye na ƙarya ga sufanci mai nuna Allah yana ko'ina maimakon a ce yana ko'ina da iliminsa kamar yadda malam mai risala ya koyar da mu kuma a ce annabi ya san gaibu kuma annabi ba mutum ba ne alhali Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ƙulla ya alamu man fi samawatu al'aradul gaiba illallah duk wannan karatu a wancan lokacin ba a yadda da shi ba ko kuma a duka nuna ma mutane ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane duk ire-iren wa'annan abubuwa shi aka duka yi a wannan lokaci ga ɗaura guru ga laya ga daga ga kambu babu wa'azi a faɗin ƙasa gaba ɗaya idan ka ga mai mulki ko mai dukiya wajen malamai to wani ake so a halakar ko ake so a kashe ko a haukata auratayyar musulmi ba tsari haka al'amarin kasuwanci ba ƙa'ida ba tsari su dama dai dukkan sauran da ma dai dukkan sauran ma'amaloli to ana cikin wannan yanayi ne sai Allah ya yi mana ni'ima da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya fara wa'azi yana faɗakarwa har Allah ya nufe shi da wallafa littafi mai suna al'aƙidatu sahiha bi muwafuƙacin shari'a wanda daga wannan lokacin ne kuma aka samu ɗaya daga cikin manyan almajiran sheik abubakar mahmud gumi ya ɗauki littafin yana yi ma al'ummar musulmi wa'azi da shi wato marigayi sheik ismail idris har zuwa lokacin da aka fara fita wa'azi har dai aka kafa ƙungiyar izala har aka raɗa mata suna to daga nan ne kuma sauran malamai da ma almajirai irinmu aka ɗunguma aka ba aka ɗunguma ba zama ko'ina a sasannin ƙasa aka shiga wa'azuzzuka da ayyukan faɗakarwa ta dalilin ta dalilin haka aka buɗe masallacai na suna kuma aka na sunna kuma aka sunnanta yin wa'azi a dukkan masallacai tsakanin magariban zuwa isha'i aka sunnanta wa'azozin unguwa da wa'azin ƙananan hukumomi da jihohi har zuwa babban wa'azi na ƙasa wanda ake haɗuwa a gari guda kuma akan samu wakilcin dukkan garuruwa da ke faɗin tarayyar najeriya ta dalilin fara wannan wa'azi na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna ne aka bubuɗe makarantun islamiyya na yara da na matan aure da na manya ta wannan wa'azi ne kuma aka zaburar da matasa mahimmancin gasar karatun alkur'ani mai girma da mayar da hankali wajen haddace shi daga nan ne wasu Allah ya ba su iko suka tafi makarantun koyon karatun addinin musulunci an a nan gida da waje musulmi suka farka daga barcin mutuwa zukata suka farfado to amma sai ga shi malamin mai wa'azin yana cewa wai ƙungiyar izala ba ta yi wa musulmi komai ba to shi ne ya roƙe ni cewa don Allah in taimaka in rubuta ɗan wani littafi da zai zama matashiya ko faɗakarwa musamman ga matasanmu da ake ruɗa ake haɗa su faɗa da malamansu da suka fara koya masu karatun allo ko kuma suka fara nuna masu a baƙaƙen larabci to wannan shi ne dalili na farko sabuwar shekarar musulunci ta hijira a shekara ta 1426 Allah ya kaddara Allah ya kaddara ban samu damar tafiya aikin haji ba ta wannan dalili ne yasa na zauna har na rubuta wannan littafi yanzu idan aka duba daga lokacin zuwa yanzu shekara ashirin kenan saboda haka na fara rubuta wannan littafin ran sha hudu ga watan daya 2005 kuma na kai ƙarshen shi ran daya ga watan biyu a 2005 da fatan allah ya sa ya zama mai albarka ba sai na kai ƙarshen wannan shafin ba wannan shine dalilin rubuta wannan littafi kamar yadda na ambata to ‘yan uwa da Allah a yi mun haƙuri kafin in ci gaba da karatun littafi kamar yadda na ce ga darasin da aka bani wane ne ahalus sunna manhum ko manhum manhumul ahalus sunna wal jama'a su wane ne ahalus sunna wal jama'a ahalus sunna wal jama'a هم الذين يعملون بكتاب الله sune waɗanda suke aiki da littafin Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yatamassakuna bihima kuma suna riko da alqur'ani kuma suna riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yad'una ilaihima kuma suna kira zuwa ga bin littafin Allah alqur'ani kuma suna kira zuwa ga bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم سوني صحابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دواء إن سكبيس بإحسان دكوتة تاوى هضوا على نتاش القيامة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وإن نسوا أكثر أهل السنة والجماعة ومن سار في ركابهم wata ba'a ɗari ƙaho da duk wanda ya bi irin hanyar su kuma ya bi irin hanyar da magabata suka bi ƙaunan wa amalan wajen zance da aiki wahala wa sahibu sunna wannan shi ake kira ahalus sunna kamar suwa kamalik wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa abu hanifa wa sauri wal auza'i alladhina وحدوا الله وإن سك كأيت الله وجي إبادة وأتقدوه سك تبتر أنه آه أن المتمسك آه وأعتقدوا أنه التمسك آه أنه التمسك للإبادة وأبن سك تمسكي دا لقو دا القرآن دا سنة وجن أبن دا شافي إبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته و... ووصفوه بها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف suka zo suka yadda da ainihin tauhidi na uluhiyya suka tabbatar babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah mai girma da ɗaukaka suka tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne domin duk ibadar da ake yi kamar yadda malam ya faɗi ɗazu inda shirka ta shiga ciki to wannan ibada ɓatacciya ce kuma Allah mai girma da ɗaukaka ba zai anshi wannan ibadar ba sau da yawa nikan kwatanta irin wannan da lissafin masu lissafi yanzu idan ka ɗauki ɗaya ka aje idan ka ƙara ma ɗaya ziro ɗaya sai a ce ya zama goma idan ka ƙara ziro ya zama guda biyu sai a ce ya zama ɗari idan ka ƙara ziro ya zama uku sai a ce ya zama dubu idan ka sake sa ziro guda uku bayan wa'incan uku sai a ce ya zama miliyan ɗaya to ya kai miliyan ɗaya to ɗauke wannan ɗayan ka baziran nan guda shida saura nawa saura babu to duk ibadar da babu tauhidi sunanta zero wannan ɗayan da kake gani shi ne madadin tauhidi ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي bari in roki malam kamar yadda na saba a karamaka Allahu a min izini wani alaran ma ya ce maka saboda mura na na na ولقد أوهي إليك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين ولتكونن ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hakika an yi wahayi gare ka kuma an yi irin wannan wahayin zuwa ga annabawan da suka gabata kafin kai in ka kuskura ka haɗa Allah da wani wajen ibada to gaba ɗaya aikinka ya ɓaci kuma idan alkiyama ta tsayu za ka kasance daga cikin asararru balillaha fa'abud Allah kaɗai kurin za ka ɓauta mawa wa kun mina shakiri kuma ka kasance daga cikin masu godewa ni'imar da Allah mai girma da ɗaukaka yi maka. Akwai wata kalma da Hausawa ke cewa bari a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro in har an gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam haka to kai da ba kowan kowa ba in ka kuskure ka tsaya ka ci gaba da shirka kana haɗa Allah da wani wajen ibada to za ka sha mamaki idan alƙiyama ta tsaye saboda haka ana nuna mana ahalis sunna su ne wa'inda yake suka yi riko da sunnar manzon Allah suka yi riko da alƙur'ani suna aiki da alƙur'ani da sunna wajen ibada wajen abin da ya shafi tauhidi tauhidi na uluhiyya ba a haɗa Allah da kowa wajen ibada tauhidi na rububiyya Allah shi ya halicci komai tauhidi na asma'u was sifat siffofin Allah suka siffanta Allah kaman yanda Allah ya siffanta kanshi wa aqidatu ahli sunna hiya tauhidillah aqida ahli sunna ita ce kadaita Allah waqtila wa ikhlasul ibada lahu da tsarkake ibada zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka malam ɗazu a lokacin da yake ta'aliki a bayanan da sheik aminu ibrahim daurawa ya yi malam ya ce duk aikin da za a fiskanta to a tabbatar da cewa ana nufin Allah da wannan aiki saboda haka ibada tana da sharuɗanta aƙalla guda uku aiki na farko ya zama Allah ya ce a yi abin na biyu ka tabbatar ka yi bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na uku ya zama cewa an samu ikilasi shi ne yi don neman yarda Allah mai girma da ɗaukaka kaɗai kurin wata ba'i awamirillah da bin umarnin Allah watan kuna wahi'i da barin abin da ya hana waluƙuf inda hududillah da tsayawa inda Allah ya iyakance ce a tsaya. Ahal sunna hum akbar majamu'a diniya islamiyya. Ahal sunna su ne mafi girman jama'a na addini na musulunci a tarihin musulunci. Humul majamu'a alattiba'i manhaji sunna annabawiyya su ne wa'inda suke bin manhaji na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunnar hulafa'ur rashidi wa inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul hulafa'ir rashidina min ba'di addu alaiha bin nawajib wa ashabul madhahibil fiqhiyya da wa'innan gwarazan malamai wa'inda suka gabata wa'inda suke biye da ainihin harka ta fiƙin sau da ƙafa. Au almuradu sunna huna kuma wani malamin ya yi ta'arifin sunna ya ce abinda ake kira sunna ɗariƙatun rasul sallallahu alaihi wasallam hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai annahu ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ƙaulin au fi'ilin au taƙari abinda ake kira sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaunin nabi ko fi'ilin nabi zancen manzon Allah ko kuma aikin manzon Allah ko abin da aka yi gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa innamal muradu ma huwa a'ammu min zalika abin nufi da abin da ya hada wannan duka wa huwa dariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa dariqatu ashabihi da hanyar sahabbansa wa dariqatu as-salafus salih da hanyar salafus salih wa hadhihi hiya sunna al-ma'sura to wannan ita ce sunna sawa'an fil i'tiqad shin sunnan nan wajen aqida ko wajen ibada ko wajen fiqh aw fil adab wal akhlaq ko ko abin da ya shafi adab ko ko abin da ya shafi dabi'u kullu hadha yusamma bis sunna duk wannan ana ce mai sunna min haisul umum ta bangaren abin da ya shafi abubuwan duka wal asasul ladhi tubna alaihi ahli sunna والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوني صحابا من ظن الله من المهاجرين والأنصار تندق مهاجرون الأنصار لأنهم هم الذين سهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم سوني وإندا سكذونا تارد من ظن الله وجاهدوا معه suka jihadi tare da shi wa nasaruhu suka taimake shi wata hamalji suka ɗauko wannan addini wa naƙaluhu lana kuma suka cirato wannan addini daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zuwa gare mu fahimul wasuɗa sahabban nan su ne wasuɗa bainana wa bainar rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sahabbai su ne wasuɗa tsakaninmu da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, fallabi ne su buna sahaba, kaga wa'inda suke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, auyen taƙi sunahu ko ko suke tauye darajar sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, innahum yuriduna an yahdamu al-Islam. abinda suke nufi so suke su ruce addinin musulunci saboda haka ja'u bi hadhihi lahila saboda haka suka zo da irin wannan yaudarar fa idza takallamu wa sabbu as-sahaba idan suka zo suna magana suna zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqsadu qimatahu suka salayar da darajar sahabban annabi Muhammad fa haza fa ma za yabqa ba'da zalik hina iz to me kuma ya rage minar wasida idan suka yanke alaka tsakaninmu da manzon Allah ta zagin sahabbai da aibanta su da nakasa darajar su to me ya rage tsakani kuma fi ma bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da manzon Allah fa qasadihum abinda suke nufi kada usila bi sabiqil al-awwali su yanke alaka tsakaninmu da magabata min al-muhajirin wal ansar su wa'inda yake muhajirun wal ansar hatta tadilla al-umma har wannan al'umma ta bace gaba daya wa illa faman ladhi hamalahum ala sabbi sahaba in ba haka ba me ya kai su zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal bainahum wa bainas sahaba mushahana akwai wata damuwa ne tsakanin su da sahabbai la fallazi hamalahum ala hadha abinda ya dauke su wannan bugudul qulub jin haushin su لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين وبلغوه إلينا domin sahabban nan su ne suka ɗauko addinin nan suka iso da shi gare mu فبسبب هذا فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول وبين أمته saboda haka suke so su yanke alaka tsakanin manzon Allah da al'ummar shi hatta yaskuda hadha din wa hadha huwa qasaduhum har addinin ya fadi a ƙarshe kamar yadda naga alluna mun lokaci fal jama'a al muradu huna hum ahlul haqqi in aka ce ahlus sunna wal jama'a abinda ake nufi wa'inda suke akan gaskiya walaysa min lazimi zalika an yakunu kasiri in an ce ahlus sunna wal jama'a ba wai ana nufin taron dandazon jama'a da yawa ba bal lauka na wahidan alal haqq ko da mutum ɗaya ne a kan gaskiya fa innahu yusamma jama'a to shi kaɗai ɗin nan ana iya ce mai jama'a fal jama'a hiya man kana alal haqq abinda ake kira jama'a wa'inda suke akan gaskiya qalla ahluhu aw kathiru shin suna da yawa ko ƴan kaɗai ne fa alayka an tazima man kana alal haqq walau kana wahida saboda haka ka lizinci gaskiya ko da kai ɗaya ne al'islamu huwa sunna wa sunna hiya al'islam musulunci shi ne sunna sunna ita ce musulunci wa ƙala imamu tare da hijira malik bin anas a sunna masalu safinatunu ita sunna ta yi kama da jirgin ruwan annabi nuhu marraki ba ha naja wanda di ya hauta ya tsira wa man ta kallafa an halaka wanda ya barta ya halaka saboda haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ahalus sunna shine wanda yake riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kowane ɓangare wajen abin da ya shafi tauhidi wajen abin da ya shafi ibada wajen abin da ya shafi adab wajen abin da ya shafi akhlaq kuma ya zamanto duk abin da za ka aikata to ka yi ƙoƙari ka ɗabbaka abinda Allah ya ce da abinda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya koyar wannan shi ake kira riko da sunna hadisi ya inganta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ƙi sai wani ya tambaya wa man ya aba ya rasulallah waye zai ki shiga aljanna ya rasulallah manzon Allah ya ce wanda ya mun da'a ya shiga aljanna wanda ya saba mun to gaba daya ya ki yarda ma'ana ya shiga wuta kenan saboda haka wa in tudi'uhu tahtadu matukar kun yi da'a ga manzon Allah to kun shiru Allah muke roko ya mana taimako ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi
alhamdulillah mala Allah ya saka da alkhairi mun tattaka mun sha Allah ya saka da alkhairi jama'a mun ji dai suwaye ahlus sunna kuma insha Allah muna kan layi Allah ya tabbatar da mu har ƙarshen rayuwa mala Allah ya ƙara ma rayuwa albarka Allah ya baka lafiya ya ƙara muku lafiya Sheikh Muhammadu Sani Hajingir Oba jagora malami Allah ya ƙara maka taimako wannan tunanin da ka yi na wannan karantarwa a wannan shekara Allah ya baka muwafaka Allah ya karɓar mana baki daya to alhamdulillahi a babban goro sai magogin don haka zan gayyaci oban gayya oban tafiya jagoranmu ya fara mana da babban ta'aliki sannan kuma a sake biyowa da baya da wasu su masu ƙara sa ma'abin albarka aka rabu kuma lahu faliyatafaddal mashkuran ma'ajuran insha Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين gaskiya abinda nake roƙon jami'an shirya wannan taron bita na ƙarawa juna sani wannan fili na mazomi ta aliki din da ni da wanda za su yi din to a ba mu dama mu je mu dan huta a yi alwala a yi sallah in man dawo da yamma sai a yi allah ya taimake mu
الله أكبر الله أكبر صلوا على النبي اللهم صل على